ma a hasar wajahika wa ba mu taba ga mai kyakkyawan fuska da mai daɗin magana irin ka ba laqad burika lana fi jawarika ran da kai ga kurkukan nan zuwa yau mun ga canji mun ga albarka mun ga ni'ima mun ga alkhairi a dalilin ka haka ake faɗa eh mun ga alkhairi a dalilin ka wa yusiya a dalilin ka Allah ya lauta mana faman aina anta aina kake kai Allah mun gode maka wato da abin da za ka yi wato in na tuna wani abin sai in ji lokacin da muka je kurkuku Legas eh hi na tuna a dalilin zaman da ne na kwana uku a kurkuku sai da ya zamanto duk wanda yake kurkukun ya shiga hayyacinsa kwata miliyan na samu in na zo sai in ta da arna ce kai ga kuɗi kai ga kuɗi kai ga kuɗi kai ga kuɗi kuma na ce dole a fidda mutane su dinga sallah a sarari ba zai yiwu ba aka ce an min alfarma idan lokacin sallah ya ce in fito wani fili ne sarari haka duk musulmin da yake cikin ce ya alwala mu fito nan musulmai suna alwala sai su fito su fito mu zauna mu kamar mu talatin sai in ja mu gaba ce ina ne gabar a ce nan ne sai mu yi sallah har na an ka duba kan mutum kowa baki kirin yana kallon mu kuma idan na higo duk kudin da aka bani sai na kai musu in na raba har na rabi sai raba musulmi rabi in na raba har na rabin kudin na ba musulmi rabi mu fito mu yi sallah ina kwantar musu da hankali ku yaƙuri duk wanda Allah ya gama mu da su a nan na ce ƙarshen wahalan ku ya ƙari ran da aka zani waye gari sai ga wani yaro abubakar na kalli jikinsa duk jini an masa duka an fasa jikinsa nan jini nan jini nan jini rigansa duk jini ta bukar ya haka ya ce wallahi kira wani haka yana duka na me dalili ya ce wallahi wando na za ka kwabe za ka mun tsirara na ce addini na bai yarda ba yaron daga hi sai dan jeans dan gajeren wando ne arnawan suka kira ya ma'aikata sai sun masa tsirara za su masa azaba zakarinsa ya ce a addini na bai yarda ne tsirara ba ya ce amma kun fi ƙarfi na kun min na yarda amma addini na bai yarda ba ya ce ba zai yi ba shi ne aka mun duka duk aka fasa jikina ni ko na ƙi sakin wando na yana daga nan na ce to cire rigan ka ya cire rigansa sai na kwaɓe riga nan sa masa in ce sa wannan mu inda inda wanda zai taɓa ka ya taɓa ka magani riga ne kurin wanda na je da shi na ce ni a nemo min wani riga ni na sa wani na wani an gama abubakar na gama bahi riga na kenan ba ya awa ɗaya ba ka ce wai yiwuwa biya abubakar abubakar a kira yi ya zo aka ce ba shi ba ne kai ba kai ba ne aka ce a cikin nan suka sake zuwa ma'aikata yan sanda sun fi goma abubakar muka ce shi kadai ne abubakar a nan suka ce ba shi ba ne suka koma shi kenan ce to ku je ku ebo mu ruwa zan yi wanka kasa a ciki akwai guri guri guri a kawo ebo ne wankan shi abubakar ya ya ce sun ce ba ni wani ce za su ce wansu za su gane ka cewa kai ne tan an jima aka kirawo ni na fito na je na dawo aka yi kwana ɗaya na biyu ran na uku a yana gaya ma bala'in ya fi ƙarfinsa duk dare kowa barci yake amma na na tsugun na haka ne akan banci ba gurin zama haka isu na rama ne gulalal kwana da isu na rama ne gulalal kwana kafin gari ya waye sai na yi kurhuwa dubu arba'in in ga da wata mata ta da duk ma ki kai kai kai ne ne wannan in sun leƙa zaga kadai ina addu'a hakan nan daga gani akan banci wallahi sai na awa, awa shida saboda kasan ba zai yayi ka zauna ba to amma kan azabancin nan a kwana uku sai da na yi bismillah da kurwa dubu ɗari na kusan na je inda zan kai da zan je dubu ashirin da hudu na gama a nan zan ja musu addu'a ta masifa da na je kwana uku kwana ɗaya na yi na biyu na uku sai kuma yana hori da ya kira ne ya ce dan Allah dan annabi mun tuba kuma yana hole ya zare kuɗi sai ce ga dubu ɗari biyu in ce a ba zan karɓa ba sai na ji dalili na me wannan kuɗi da ka bani haka kurin ka ɗau kuɗi ka bani ne ya ce a wallahi tallahi jiya zuwa yau ya ce mutum ɗari uku ne suka buga min waya a kanka ya ce kasan sarkin ne duburi na ce ina ruwana da shi kasan sarkin kano na ce ina ruwana ba da alaƙa da kowa ya ce to sun ce in ka fice karfe goma duk abin da ya faru da mu mu yi kuka da kanmu kar ka kuskura ka fice goma a nan ka yau da mun gaba da bala'i ku tafi ya ce wallahi ka fice goma a nan ya ce duk abin da ya faru in dai malamin ne ya fice goma ka yi gawo na ce na ruwana da su wasu mutane ne da muna ma'amala kudin suka same su ni ba ruwana kuma yi rayuwa din jarrabawa a lokaci kankani za ka ci shi kar ka yadda a rayuwa ka dogara da ɗan adam a lokacin da problem ɗin ya same ni a guru aka ce ga mutane sun kewaye gidana da 'yan sanda da moba tun daga Legas. garba tsani na ya ce min gidana da 'yan sanda na ce billahi lazi idan sama zai haɗe da ƙasa sai na je gidana ya ce ba zai yi ba dama an suna gidan na ce man lawan ɗauke ni a babar mu je mu yi nafila raka biyu a masallaci ne nafila raka biyu Allah na ce duk abin da ka turo Allah yana murna da shi ba ja da baya na ce maza mu je gida shi da zai kawo ni yana jin tsoro aka zo aka fata wannan SS din ya fito wannan SS ya fito kan ka ce wani abu sai ga SS wajen mutum 70 sun yi arrest sun tare layi ko da mota baka yi saka bi ba kowa ya kasa magana ce kai me suka ce kai muke so za mu yi magana da kai ce to na taso ne bayani suka ce wani bawan Allah kaza kaza muke ne ce to ai ni ma ban tada shi ba suka ce da ya kyau to ai mu je police sai ka mana bayani ai ya fa nan nace to mu je da zan tayi mutum ya fara bayani nace kar kowa ya kuskure ya tayi kar wani ya tayi anan sai na dawo mallawan amma saboda shaida zo ka raka ni ya raka ni muka je police sai muna zuwa a manyan yan sandan duk suna gurin muna zuwa suka sa suka ce to dama muna neman ka za mu kai ka Lagos ko ka fito mana da mutumin nan ko mu tafi daga yace ba matsala a daren sai da ne kurfi dubu bakwai duk tambayoyin da za su min su tatimin suna yi ni a bakina nake faɗa ko kula ba na yi karfe goma ya ɗaya na dare sai ga holistayin ya fi mutum kusan dubu an danno ni ake nema ko za a yi wani abu duk da suka zo na ce da yan sandan ku zo mu fita mu je gunsu muka je bakin gidan ce dan ni kuka zo ce duk cikin ku nan ku ne za ku fada masifa ni na gaya Allah na ce yan guru ƙarya kuke yi ba mahalukin da ya na higa wannan bala'i ya zo ya ce zai mun gudunmuwa na mutum na ƙwayan zarra ba na so ku koma na ce ku kun zane in kun shiga wannan hali ni nake muku ba ku ba ku koma duk mutumin da yake guru sau koma na kira SS da 'yan sanda na ce wallahi idan za a tafi da ni Legas to kar a bari gari ya waye in gari ya waye duk bala'in da ya faru ku kuka jawo asuwa bai yi ba ka sa ni a mota ba inda muka tsaya sai hadeja ba inda muka tsaya sai Kano a Kano muka je muka wuni waye gari an biya jirgi da wanda aka kama na wanda ya shafi wannan bangaren gari yana wayewa ba inda aka taya sai jirgi zuwa Lagos mun je airport abokai na wanda zamu je akwai kamar mutum biyu wanda su tasu bangaren su daban suna ba yan sanda hakuri sai me kuke a nan suka ce haƙuri na ce wanda ya kama ku a gidanku ya kawo ka ga iyawar ya biya muku jirgi za ku ba haƙuri in ce bata lokacin ku za ku yi ladan da Allah zai ba ku in ce wallahi za ku fasa shi wani mutum ne zai shi ko wani SS ne zai ce wallahi idan an kai ku Lagos shokin ne ana jonawa mutum zai mutu in ce ya kai jahannama ya ce ayin ce to an je ayi ya ce banza za ku je ku bata lokacin ku yan sandan har sun fara ba su information ce na ruwanku da su ku da aka kama ku an kawo ku nan wai har ku ce wai za ku ba mutum haƙuri a cikin kurkukun na kano dare yayi nace za a iya ban wani guri in kwanta wanda zan kwanta bai fice taku biyar ba na ce ku ban da ya guri da na kwanta na minti biyar kudin na tayi na ce a za mu tafi Legas in ce na yi mafarki za mu tafi Legas ba makawa kar ku sari muna yin haka da mutane na yi kurfi dubu mun yi ga jirgi awa ɗaya ne Legas zuwa Kano amma sai da ne fatiya dubu li'ilafi dubu alam tara kaifa dubu qul huwa dubu falaki dubu nasi dubu la hawla dubu hasbunallahu dubu wallahu ya taimaka minan nasi dubu wa huwa wura amra ila allah dubu duk wannan a awa ɗaya sai da na gara da sai bi kafa ɗaya ce Allah ga jirgin ka zai dira amma ka nuna ikon ka jirgin ya ajiye kafar gaba kurin aka barke da ruwan sama ba wanda ya ga zuwa na Lagos jirgin yana ajiye kafar gaba kurin Allah ya rufe baki kirin ruwa ba a ganin kowa sai mota ta zo ta kara a jikin jirgi aka ɗauke mu aka yi ga iyawan a iyawan da suka zo kallon wa za a gani a iyawan ana neman 1.5 biliyan abuna an kasa ganin waye ne mutumin Allah ya hana muna zuwa iyawan wanda suka yi suka yi kwangilan a kawo mu ko wanda suka kawo mu su suka saci Umar Diko wannan dan sandan da ya saci Umar Diko da shi a ciki muna zuwa muka je iyahud mun je iyahud wanda suke neman kudin su suka zo suka kalli mutane suka kalle mu suka kura ido yace kai ya za ku kama mun mutum mai siffan musulmi ya ce kai kai ku barawo ne na ce barawo ne mu barawo ne sai hiru ya ce wannan mutanen yanzu a jikinsa za mu samu kuɗinmu miliyan dubu da miliyan ɗari biyar wannan mutumin ya yi hiru yana kallo na na kallonsa muka je can muna zuwa can aka zo aka kewaya mu aka fara tambayo suka gama suka ce su tafi da za ka rubuta ce zan rubuta sai in ɗau larabci na fara rubuta suka ce a ba haka ban ce ta wannan yi muka iya da larabci zan yi suka ce kai abokan ce aboko ba ni da ƙwarewa kansa sai dai larabci suka ce a to wani ya maka alai kabir ya ce zan masu satimi ya rubuta satimin gaba da baya hul na abin da aka yi aka ce a ji a ba su abinci muka ci abinci aka huta aka kirawo muka zauna suka kalle mu suka ce abin da ya sa maka kawo ka nan ka sani na ce eh a sai kun faɗa suka ce kuɗi muke nema a gunka naira miliyan dubu da miliyan ɗari biyar muna nema saboda haka yaya kuɗi ka tabbatar yana gurinka na ce yana guna miliyan dubu da miliyan ɗari biyar na ce yana gurina na san da su ka san da su aka rubuta na ce na san da su ka san da su na ce na san da su ka san da su na san da su to muna neman su na ce to zan yi magana ko ba zan yi aka ce za ka yi ce abinda za ku ban ɗaya ne zan ba ku kuɗi a ban membership agreement takarda wanda muka yi yarjejeniya na karɓi kuɗi zan ba ku kuɗi a kawo takarda wanda an tabbatar kun bani da sa hannuna da sa hannunku yanzu zan ba ku kuɗi shi ne magana sai dv sai kwamanda hore ya shiru ya ce magana ta ce ta dama magana ce ta shaida dole inda shaida za a biya yi na karɓa na yarda ni kuma shaidan kun bani za ku bani ni ma zan ba ku kuɗi suka ji abin da ba saba tsammani ba in da mutane sun kama cewa suke kayi ka ce baka yi ba to ni na yin sai dai kai ka ce ban yi ba amma ni din na yi kai kuma ka ce ka yi sai ga harka ba shi dan sanda ba ƙarya za ka masa ba ya ce kayi ka ce baka yi ba to an yi bilalazi suka ɗaga kai kurin suna kallo na suna tunanin da ya fice hankalinsu ga magana dai ta ƙare ba wata magana kurin wannan yi ne zan biya kuma ina hulun ya ce kai magana an sharan kai ai ba yawan magana ake so ba kuɗi ake nema kuɗi kuma ga layin da za a same su kurin wannan yi ne magana amma yawan magana kayi na yi ne amfaninsa ya ce to maganan gaskiya magana ba zai yi ba an ce me ba zai yi ba kuɗinku ne ba zan ba ku ba kun kama ni ban na hannunku ya ce ba maganan haka ba ne yanzu muna neman miliyan dubu da miliyan ɗari biyar a gun wani mutum an ce kai ka ɓoye kai ka zance to ai za ka yi magana yi na ce don ba wannan layin ba ne kun an je to a ga wani layin suka ce wane muna neman kuɗi miliyan dubu da ɗari biyar a gunsa saboda haka an ce kai ka ɓoye ce ranka ya dade na gode ina wanda muka zo da sun ce lokacin da za ku kama shi a gidana ina gidan suka ce a bayan kuna gidana na gudu ban zo gunku ba na ce kafin na zo gidana ku kuka fara zuwa ko ni na fara zuwa suka ce su ne to su suka kore shi da ana gidan sai a ce ni na boye ni ba na gidan suka zo gidan kuma sun yi gidana fa ba ka'ida bayan wannan shari'a fa za mu iya shari'a da ku sun zo a wannan kamawan nawa ma na ce ni fitinanni ne za mu yi shari'a da ku ina takardar da kuka bayar a nan Legas na zo a neme ne a kama ni sannan da aka je ina takardar da aka ba a DPO kun je kun samu hakimi na dan a ƙarƙashin hukuma nake kun sanar da hukumar da take gurin sannan ku kuka kama ni kuma a doka ba a shiga gidan mutum ba izinin sa mutanen ku sun shiga gidana ba izini ko ba na nan in ce a matsayin aikin da kuke ku yi tunani da wannan suka yi shiru na ce to amma tun da ina hannunku to ku gaya musu su suka kore su ba ni bane to an ce kai ka boye shi ta wace hanya suka ce kai ka bayi layar zana na ce wannan yayi kyau zan yi tambaya suka ce to in na baka layar zana ta ya ne kuwa kama ni mai layar zana kansa yake fara yiwa kuma sannan na bayi layar zanan kaddara ma na bayi ina shaida kuma ina takarda na na bayi na yarda na bashi ba heda ba takarda kuma akan na boye yi da kuka faɗa da da na ce ba ni bane kaddara ni ne ina shaidan na boye shi na ce aikin da kuke bana dan sanda ba aiki ne na jahilci ba ku yi abu a ilimance da a rubuce ina takarda akan kowanne ko kuma ina shaida line to line suka ce ba shaida sai ce to maganan wannan zato kuke bi zato ko ya zama gaskiya ƙarya ne aka mai da ni waye gari aka huto da ni aka zo da mu ba ya ba musu suka ce nan gurin fa ba gun wasa bane duk hukuncin da za mu yi fa a kanka za mu yi maka fa in ba za a gaya mana gaskiya ba ce ranka ya ce ni na ruwana da ku billahi ladhi ba ku isa ku zo da ni nan ba kuma ni ba da ku nake magana ba ba ku gosa ni wannan halin ba ku kalle ni sosai nace har lahira na shirya har lahira nace a shirye nake matsala ta ya zama da Allah ni da Allah na san ba ni da matsala ba ruwa na da wani bawan Allah duk hukuncin da za ku mun a yanzu ku fara yi ni gaskiya na gaya muku in ba ku shirya ba ni na shirya suka yi shiru aka kalli juna kowa ya kalli kowa suka ga me na shirya a me suke tunani su dai ban sani ba ko wani babba nake da hi a ko wani menene dai duk jikinsu ya daure shi ko ban san ni ni nake da babba ba ni nake da Allah bala'in ya ka suka ce to don Allah magana da muke so da kai yaya za mu yi mu kama mutumin nan mutumin nan naka za mu kama na cewa ba zai yi ba magana ta gaskiya ce to billahi lazi ba ku isa ba ku kama shi me dalili na ce na roƙon masa Allah a dare irin na yau alamarana a dare ashirin da bakwai na masa halbin Allahu miliyan ɗaya in sama zai haɗe da ƙasa ba shi zai haɗe shi maganan ku kama shi babu amma idan ya kama ɓarawansa za ku kama shi wannan na yarda wannan ce hanya kaɗai mafi sauki ba yadda za mu yi ce wallahi ba zai yi ba wannan shi ne magana kullum waye gari na rana na uku aka kira wani suka ce to ayan sandan nan suna tunanin ce ranka da mutumin nan wai da kuke so ku kama yayi kun bar tsari duk da ba za ku kama yayi wai mutumin nan da kuke nema na dan shi yana da babansa suka ce eh yana da uwarsa suka ce eh yana da matansa yana da ƴaƴansa yace dan me yasa ba za ku je ku nemo iyalansa ba ku tarkato iyalansa ai zai zo inda iyalansa yake kai kuma ina gaya muku ba ma iyalan ba duk garin ku kun kama wallahi ba za ku kama shi ba maganansa wannan kurin ba zai yi ba hanya mafi sauƙi a yi addu'a ya kama ɓarawansa ku kama shi wannan shi ne hanya sai suka yi tunani suna magana ya ce kago yana 'yan sandan naka na ce ina tsammanin ma in tafiya ta yi tafiya ranka dade fa ku 'yan sanda za ku zama ɓarayi fa ku wallahi a cikin abin da Allah ya sanar da ni ban yarda da ku ba ku ban yarda da ku ba a yadda Allah ya sanar da ni me dalili na ce na fara na fara da wanda kuka turo su guri na na ce duk ku kamo wayoyinsu a kawo wayoyinsu in ce ranka dai ranar litinin na bar guru a binciki wayansu ya aka yi ana bincika ana bincika wanda ake nema sun kira ya kira su sun kira ya kira su sun kira na ce to ina neman alfarma a yau a tsaye da bincike a nan mu je mtn a sa magana me suka faɗa me ya gaya musu in an gama wancan ko mu zo wannan binciken sai kuma yana holi ya daka tsawa me ko gaya masa me ya gaya muku yan sanda suka fara karkawanci ya zai wanda ake nema yana magana yana ana masa magana yana nema to yan sandan nan su ne barayi kuma kai ma ranka dade kana ciki me ka faɗi wannan can ba haka ba sai an binciki wannan maganar yan sanda suka rasa inda za su sa kansu gari yana wayewa wannan abin ya faru ran litilin na bar guru da asuba litilin na je yawwa litilin na bar guru da asuba talata muna Legas laraba muna Legas alhamis kes dina ya kare mun fito juma'a bayan na kwana a Legas juma'a na hau jirgi juma'a ina Legas juma'a ina guru kuma ina yau da tafiya da dawon litilin aka je juma'a aka dawo aka yi haka yan sanda suka taru suka ce me abin yi na ce abin yi guda ɗaya ne za mu je mu koma gida mu gaya wa Allah ɓarawo ya fita mutumin nan ya kama ɓarawonsa amma ƙarshen rayuwar da ku ji da kanku akwai illa na jiya muku tsoro yan sanda suka dara tara mu kuɗi ce ba na son wannan kuɗi dole yan bursanan nan sai na san matsayinsu suka zo suka ce billahi la ilaha illa huwa daga yau duk musulmi sai ya fito yayi sallah kun yi yarjejeniya mun yi muka kammala haka na kira yaron nan abubakar wanda riga na yake gun san ce karka damu ina fita duk za ku fita na kira yan bursunan na ce arna wanda suke nan na ce a gaya musu a turanci na ce ni na fita kowa zai fita sai dai sabon zubi ko kisan kai mutum yayi na ce zan bar nan zai bar nan hima na sa gaba na gabar nan ga an zo ana jira na zan fita ce ba zan fita ba sai na yi wa yan uwana addu'a na je na daga hannu sai da na yi awa ɗaya ina wa yan bursuna addu'a suna amin arnawan ma suna amin na shafa addu'a iya kudin da aka bani na basu na sauka yan sanda sai da suka ban tiket din jirgin sama guda hida na ce ba na son tiket ɗin ku na ji akwai alhaji mai gari alhaji mai gari ya ban tiket ni da shi bayan na kwana gidansa waye gari muka kamo hanya muka zo kano ran da na zo na dira gidana wanda ake neman sa sai mun waya malam lafiya lafiya ce albihirinka na ce wallahi ba kai ka sa na halin nan ba Allah ne kar ka damu ya ce malam ka sa abin mamaki ya ce ran da fa za ku tafi fa akwai yenisi tana wucewa gaban ku tana juya ba ya ce ni ne yiwan da ake neman danni da za mu je a Kano wani yenisi sau uku yake yanka mu wanda ake neman ya ce wallahi in na fice ka da gudu kamar na ce gani a sake ka sai na ji ba za a sake ka ba kamar na ce gani Allah ya hana ni a iyawar ba ku ga wani yayi kobo da mota sau uku ba ya ce na gani ce ni ne ni da ake neman ne kamar na fito na ce gani yanzu tun a nan yana raka mu Kano ga 'yan sandan ga komai da na ce ba za a kama shi ba ya zo ya fice ya dawo sun Allah ya hana su gaishe a iyawar kuma da aka yi holin sayan a nan masa uku ya kwana bayan mun dawo na ce yau yau ne ya ce gobe yau ne asabar na ce ka je za a kama barawunka an ce yana dubai na ce daren yau Allah zai kawo shi Nigeria bai isa ba ai na ce zai dawo duk statement da ne a an rubuta an gama komai na ce ba za ku gan shi ba sai da barawunci waye gari ya buga ya je gidan barawa yana zuwa ya tambaya da ya ta ya je sai da ya dau holisawa kaman goma shi kuma wancan ne duk kasar waje ma aika hotonsa duk iyahud an aika yanzu ga yana daukan holis kuma iyahud a a holis sai yana daukan yan sanda ya dauki yan sanda holis sai ya zo ya dauka aka je gida aka je aka ce wani muke nema fararen kaya ka ce wani baya ne yana duba ya ta kashi yawa saboda mun rasa yadda za ya aka ya ce wala wani kuɗi ne nasa mun sai da za a je da kuɗin nan ana cikin haka da mai gadin ya ce to bari in gaya matarsa da ya komo kuɗin sai ga ya fito ana saukowa ya fara rike shi da hannu haka ya ɗaga waya ya buga Legas suka yi ihu a Legas suka ce ya ce ɓarawo na yana hannuna zan kawo muku shi yan sandan suka ce to ai mun kai muke nema ba kai ne wani ba ce ai ga hoton ka kai muke nema ya ce ai yanzu za ku gani ai ba kai so gani ba ya kama barawonsa aka tafi da su Legas da ya je Legas ya ce ya tadda wanda suka bi mutum ɗari takwas malam histiru malam ya yi gaskiya ya ce ba za ka zo sai da barawonka ba za ka zo sai da barawonka aka yi haka to labari akwai loni history akwai guraren da bai kamata a faɗa ba saboda karamci na ɗan adam ya yi wa ɗan uwansa musulmi ɗan adam amma ƙarhe las ɗin inda za a iya gaya muku da aka kai yaro abuja aka ce eh abin nan mene IG ya kalli yaro yake wannan barawa ne yayi yaro kai barawa ne ina kuɗi yace dan kai dade kuɗi biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai yana ina yace kuɗi yana gona ya aka yace kuɗi na karɓa na gaba na ba kwamishina ofolin na yan sanda ina kuma ina hulu yace ga nan kuɗi yana gunka yace ran kai dade IG na ba duk ɗan sandan da yake Nigeria ba wanda bai ci wannan kuɗi ba mun baka ture matar yar duwa an bata waye an bayi gaba daya sai yaji ya ce ni ba za ka ce to kuɗi na sata bane ya ce dan me yaro mun yi alƙawari za mu ajiye masa miliyan ɗari uku mun ɗau miliyan dubu da miliyan ɗari biyu mu mun kashe wannan kuɗi mu muka ɗauka to aka ce yanzu yadda za a yi bai tilmalin 'yan sanda za su biya kuma yana ofolin na Legas sai daga waya mu garan kai dade malam yace mun tuba mu ne barayi yadda ka faɗa mu ne barayi malam mun tuba tuba muke dan Allah a yaje mana malam mu ne barayi ba kai bane ina ce ai na gaya ma yace mun yarda duk har yau yanzu da waje ne aka daga waya zaka ji yace malam tuba nake haka yi wannan harkar ba gajiya da muka zo guru na bar guru da naira ɗari biyu ina dawowa bayan kuɗin da na raba da kwata miliyan na zo waye gari na ce a yi kwambai duk malamin da yake guru mu zagaye a kai masa kuɗi malawa ne ga alkhairi malawa ne ga alkhairi wani ga alkhairi muka kewaya muka zo na bata na dawo duk guru ba mutum ɗaya da ya bi ni da Allah na muka je kuma ya isar min muka dawo to abin da ya sa mu gaya muku haka jarraba idan ta zo maka ka manta da Allah da an kama kafa da wannan an kama kafa da wannan har yanzu ƙaryanta ana gurin ko an je ma lahira kursiwun nan bismillah da kulhuwar dubu ɗari da na yi dubu ashirin da dubu duwa guru da na zuwa sati gagara ya saboda jama'a to aka yi haka ina dawowa wannan wanda suke kurkuku na ce da kuma yana hole to akwai mutane na guda uku ka sani ya ce eh me kake so a yi na ce a sau su kur yauhe na ce yanzu ya ce za a yi sallah ya ce wallahi baka isa ba daga nan na baka kayi kokari awa daya na ce kuma kai musu waya kuma shi na hole da kansa ya kai waya ya ce kuje mutanen malam ya ce to malam ya ce ku fita maganar rubuce rubuce ce a ba zai yi ba sai dai wata ran yanzu dai ku fita kurin ku bar mana ku bar mana wannan ku bar mana koran kare aka musu kaga sai an bincike su rubuce rubuce da takarda koran kare aka musu da suka fita sai dan sanda ɗaya ya ce musu amma fa duk kwana ku za ku zo ku dinga report sai muka buga waya sai da kuna ina ya ce mun fita me kuke ya ce a an ce kwana ku ya ce Lagos din gidan uwarka ne kwana uku ka fita ka tafi garin ku mana a wai da aka ce kwana uku za su dawo wai kuma suka kasa tafiya saboda tsabulan sun tsorata kun tafi unguwa suna zaune wai kwana uku zai yi mahaukaci wai zai zai bada menene na ce ne ga din gidan uwar ka ne ba ka san garin ku ba tun da na ce ka fita ku gudu mana a nan ne suka ce Allah mala mun ba mu sani wai kar mu je har in ce ina ruwan ku ku gudu a nan ne su uku nan suka tafi abukar wancan mutumin bayan na barhi abukar rigan yana wuyansa sau bakwai suka kira yi suka bari abukar ya ya ce wallahi malam sun kasa ya ce to ka kai wa dan sanda waya ya kai waya ya ce ka kai kuma yana wani waya ya ce wannan mutumin fa na ce karka kuskure ya kwana nan in ya kwana nan za ka mutu ni nake gaya ma in za ka iya kama ni ka kama in ba za ka iya ma za ka mutu in ka bari ya kwana me abin yi na ce wallahi ka sake kun yi ne zaman ka lafiya mun yi tanadin addu'a har ba muku ne ita ba mu yi ba tana nan a jibge abubakar yi ma aka sake shi na tambaya da kabiru bayan wata biyu ce wallahi malam duk arna wannan sun fita yanzu ba mutum ko ɗaya har musulmi kuma dalilin ka kullum ana yin sallan azhar ana yin sallah a hutu ayi azhar ayi la'asar magarba da iya ne ba a barin su amma sallah biyu na la'asar ana barin su suna yi to abin da ya sa maka muku wannan hikaya tafiya ba jarraba bai yoyuwa amma ka lazimci gaskiya yanzu a holis sai ɗin sun yi littafi sun turo alai muhammad gwamna ya suka ce ya zo ya gaya min a je a yi lancin ɗin littafin da suka yi a kaina tun da suke aikin 'yan sanda ba taba ga wanda ya koya musu ilimi ya aiki iri na ba sun yi lancin a duk wannan magana da muke suna rikodin to suka ce duk Allah malam ya zo a buɗe wannan littafi ya zai mana daraja mun kama malamin Abacha mun kama malamin baban gida mun kama malamin Abdulsalam ba mu taba samun wanda muka gaskiya ya faɗa ya tabbata ba suka ce sai shi ya zo na ce alai mamun gwamna ku gaya masa Allah ya fidda ni a bala'i ba zan je ba ba zan je ba yau dan sanda ya kira ka banda ma ka ci ka je to Allah ya mana gafara abin da yasa na mayar muku da hikayar hausa suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi amma ko kai malamin ne ba kan gaskiya kake ba ba kawai bane to saboda haka kulluzumci gaskiya kuma idan kana kan gaskiya jarraban Allah ta zo ka daina jiya tsoron mutum ka ji tsoron Allah to saboda haka kar ana tafiya yin jarraba ta zo mutum da yawa a jarraba za ka raina shi wannan harkar da ya faru kwanan nan kwanan nan a Maiduguri na Boko Haram da ya faru mutane sai ka gani gaba ɗaya sun bar Allah ba ruwan mutum da Allah addinin ma wani yaƙi to kai za ka yi ka bar addini ka mutu kafiri wai mutum ya ce ma ai tsoron mutuwa nake ji to tsoron mutuwa kake ji mutuwa ce ta ya za ka yi da ita ai ba tsoron mutuwa ba tsoron Allah za ka ji duk abin da ya zo ka yarda da Allah amma musulmi yanzu ko yunwa ake yi wai da wannan yunwa ai gwara mu mutu ka san mutuwar kuwa kuma daga zarar mutum yana cewa ya yarda da Allah la ilaha yanzu idan an nuna mutum bindiga billahi ne aka ce ka ce ka kafircewa Allah kafircewa za su kuma in ka kafirce ba za a fasa harbin ka sai ne to saboda haka kana musulmi kar wani abu na imani Allah ya zo ma da jarraba a ce zuciyarka tana rauni ba haka musulunci yake ba yadda kai imani da Allah in aikace abin ya zo ka tsaya haka to Allah mun Allah ya saka da alkhairi irin wannan jarrabawa ya zo kuma mun cinye ba wayo ba dabara amma ƙaryen abin da ya tsayawa a gaskiya ya kama da wannan to Allah ya saka da alkhairi me Allah yake